ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عباد الله قال ابن الجزري في عدة الحسن الحصين المضطر والمظلوم مطلقا ولو كان فاجرا أو كافرا والوالد على ولده والإمام العادل والرجل الصالح والولد البار لوالديه والمسافر والصائم حتى يفطر والمسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب والمسلم ما لم يدع بظلم أو قطيعة رحم أو يقول دعوت فلم أجب هذا هذا هذا كلهم يجاب لهم دعوتهم فأما المضطر فيدل عليه الكتاب العزيز يقول الله تبارك وتعالى في سورة النمل أمن يذيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض وقد روي في ذلك حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة فإنهم مضطرون وهو ثابت في صحيحين وغيرهما وأما المظلوم فيدل عليه حديث ثلاثة دعوات لا شك في إجابتها دعوة المظلوم والمسافر ودعوة الوالد على ولده وفي رواية لأحمد من حديث أقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاثة ثلاثة تستجاب دعوتهم الوالد والمسافر والمظلوم وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال اتق دعوة المظلوم اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب وفي رواية لأبي داود والطيالسي وأبي داود الطيالسي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه وأما الولد البار بوالديه فلحديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله تبارك وتعالى ليرفع للرجل الدرجة فيقول أنا لي هذه فيقول بدعوتي بدعاء ولدك لك وأما دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب يدل عليه حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل ذلك إذا عباد الله لماذا لا, يست... لا يستجيب الله دعاءنا فقد ذكرنا حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث إما أن يجعل الله إما أن يجعل له دعوته أن يعجل الله له دعوته وإما أن يدخرها في الآخرة وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء بمثلها أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم dukan yabo da dukan godiya da dukan kirari sun tabbata ga Allah muna gode masa muna ƙara neman taimakonsa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya tsare mu daga sharrorin kawunan mu da ko miyagun ayyukanmu wanda Allah maɗaukakin sarki ya shirye shi shine cikakken shiryayye Allah ka shirye mu duniya da lahira wanda ya ɓata ba mai shiryar da shi tsira da amincin Allah da alherin Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tare da sahabbansa da wanda suka biyo bayansu da kyautatawa har izuwa ranar tashin alkiyama bayan haka ya ku yan uwana masu girma ba ku yan uwana masu daraja da karamci wannan ita ce hutubar mu ta biyar kuma ta ƙarshe dangane da hutubobin da muka yi musu take da fa'ida da alherin addu'a ga al'ummar musulmi mun yi bayanai daidai gwargwado a hutubobi guda hudu da suka gabata wanda in kana buƙatar jin cikakken abin da muka bayyana labudda sai ka nemi waɗancan hudubobi sannan ka haɗa da ta yau shine zai baka cikakken abin da muke so mu nuna wa kanmu mu kuma nusar da junanmu akan wannan matsala mai matukar muhimmanci musamman a waɗannan lokuta da muke ciki yadda take da fa'ida a cikin al'ummarmu yau za mu tattauna akan gaɓoɓi guda uku ne kawai a tattakaice gaba ta farko shine suwaye Allah ke amsa addu'arsu gaba ta biyu waɗanne manyan addu'o'i ne suka kamata mutum musulmi ya lizumce su kullun da kullun yana yin su wanda wannan suna taimakawa wajen yaya matsalar duniya da lahira gaba ta uku su waye ne ba a amsa addu'o'insu kuma saboda me gaba ta ƙarshe insha Allahu ta hudu shine addu'o'i da zamu yi wa kanmu da kuma wannan ƙasa mai albarka dangane da hali da al'umma take ciki da kuma abin da muke ciki Allah ya yi mana gaba ta farko kamar yadda muka yi alkawari waye Allah yake amsa addu'o'insu akwai kawa'id da kuma shurut da muka karanta satin da ya wuce to idan mutum ya kiyaye su da izinin Allah Allah madaukakin sarki zai karba addu'ar shi irin su mutum ya kira Allah kar ya kira wani ma'ana ya zama cikakken mai tauhidi kada ya zama mushriki ko dan bid'a idan yana so Allah ya amsa addu'ar shi irin su bayani dangane da cin halal lokacin da mutum ke rayuwa kar ya rayu da abin da yake haramu idan yana rayuwa da halal to yana daga cikin abin da idan ya kula da shi Allah madaukakin sarki zai karba addu'ar shi yana daga ciki shine kula da wasu ka'idoji na roƙon Allah da ambaton Allah kada ka yi wasu abubuwa da suka saba wa Allah wanda za su hana Allah ya amsa addu'arka ko bukatarka a cikin halin da kake ciki waɗannan kaɗan ne daga cikin abubuwan da muka ambata sati da ya gabata wani babban malami ana ce masa al-imamul jazri a cikin littafinsa mai tuna iddatul hisnul hasi yake faɗa cewa wato mutumin da ya shiga tsananin bukata da kuma mutumin da aka zalunta kai tsaye wannan mutumin da aka zalunta din fajiri ne ko kafiri ne ba ma mutumin arziki ba ne ba matukar zaluntarsa aka yi da kuma addu'ar wato uba akan ɗa da kuma addu'ar shugaba musamman ya zama adalin shugaba wanda yake wa al'ummarsa adalci cikin jagorancinsu da kuma mutumin arziki wanda kowa ya shaide yake cewa wane mutumin kirki ne da kuma addu'ar ɗa ga wanda yake biyayya ga iyayensa ya addu'a ga iyayen nasa da addu'ar matafiyi da addu'ar mai azumi wanda ya zo shan ruwa da kuma addu'ar musulmi wanda ya yi wa ɗan uwansa musulmi bai san ma ya masa addu'a ba da kuma mutumin da ya roƙi Allah wanda a cikin roƙon Allah nan bai sa wani zalunci ko yanke zumunci a cikinsa ba ko kuma ya gaggawa ya ce na yi ta addu'a na yi ta addu'a ba amsa mun ba al'imamul jaziri ya ce gaba ɗaya waɗannan mutum goma kaf ɗinsu idan suka yi addu'a Allah yana karɓa musu Allah ka samu daga cikin waɗannan mutane ya ce amma shi mutumin da ya shiga tsananin bukata suratun namli ne ta ba mu shaida akan haka da Allah yake cewa amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard wa ke amsa addu'ar wanda ya shiga tsananin bukata ba wanda yake amsawa sai Allah ita ce amsar amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su yake yaya matsala da damuwa wa yaj'alukum khulafa al-ard kuma yake sanya kuma yau a doron kasa sannan ya tabbata a hadisi na waɗannan mutane guda uku waɗanda suka tafi wani gari sun zo dawowa ruwa ya sauko suka higa kogon dutse dutsen ya danne su daga ciki ya nuna tun da sun shiga tsananin bukata suka yi tawassuli ga Allah da ayyukansu masu kyau suka roki Allah Allah ya yaye musu ya cire wannan dutse suka fita ga baki daya wannan shi ma yana daga cikin dalili akan haka wannan hadisi kuma Imam Bukhari da Muslim suka rawaito shi ko addu'ar wanda ya za- aka zalunta ya tabbata annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake cewa salatu da'awatin la shakka fi ijabatiha addu'o'i guda uku babu shakka Allah zai amsa su mutum na farko manzo Allah ya ce da'watul mazlumi addu'ar wanda aka zalunta jama'a an zalunce mu a ƙasar nan ko ba a zalunce mu ba idan muka yi addu'a bakarariya akan mutanen nan Allah zai kama su ko ba zai kama su ba wallahi zai kama su saboda sun zalunci bayin Allah sun tauye musu haƙƙoƙi sun bari ana karkashe su sun ƙi su kula da rayuwarsu da tsarinsu da duk abin da musulunci ko kuma tsari na shugabanci ya ɗora ko da ma ba dokar Allah ba cewa su kula musu da waɗannan abubuwan to da haka duk wanda ka zalunta kai shugaban shugaban ƙasa ne kai ko ɗan majalisa ne kai ko gwamna ne kai ko ma wane ne kai ka zalunci wanda suke ka wallahi in suka ɗaga hannu suka ce Allah an zalunce mu Allah ka amsa mana ka kuma rama mana ka kwata mana haƙƙinmu a cikin ruwaya ingantacciya manzon Allah ya ce Allah zai ce bi izzati wa jalali na rantse da izzata da buwayata la ansurannaka walau ba'da hini wallahi sai na kwato ma haƙƙinka ko da ba a yanzu yanzu ba da haka addu'ar wanda aka zalunta addu'ar wanda aka cuta addu'ar wanda aka tauye masa haƙƙi aka hana isakat a ƙasa wallahi tallahi karɓaɓɓiya ce a gurin Allah so da haka shugabanni ku ji tsoron Allah al'amuran da suke faruwa a ƙasa da al'amuran da suke faruwa a garuruwanmu da al'amuran da suke faruwa na rashin kula da tsarin shugabanci na adalci wallahi tallahi Allah ba zai bari ba Allah ba zai bari ba ana kashe mutane ba gaira babu dalili a ɗauki mataki an ki a ɗauka wasu ma da su aka kwashe mutanensu suna yunkurin su karɓo su gwamnatin tarayya tana ƙoƙarin taka musu birki su ba su je suka karɓo musu ‘yan uwansu ba su kuma suna shirin su karɓo amma ana nema a hana su sakat a hana su rawar hantsi in ji bahaushe wannan ba daidai ba ne wannan zalunci ne ka dubi asibitocinmu babu magunguna babu kuma tsari na yadda talaka zai samu sauki har kullum idan talaka ya kai mara lafiyarsa asibiti kuka yake yi raki yake yi ihu yake yi da irin halin da zai higa ciki na yadda zai samar da kuɗin da zai bayar domin a kula masa da mara lafiya ana iya zuwa da mata za a yi mata operation jama'a duka likitoci sun tabbatar da cewa in ba a yi operation ɗin ba tana iya rasa rayuwarta amma wallahi ana iya zuwa da ita a bar asibitin ba a yi mata operation din ba saboda halin da kasar take ciki su waɗanda suka kai mara lafiyan ba su da halin da za su biya ita kuma babu yadda za a yi a yi mata aiki sai an biya don haka ana iya ɗaukar ta abai a kai ta wani guri ko a tafi da ita ba a san Allah yadda Allah zai da ita ba a ƙasar nan ake wannan abu sati biyu da suka wuce ƙasar Burtaniya Ingila ta yi wa likitocin Najeriya qualified doctors likitoci wanda sun gama mutum 266 ta musu rijistar zama a ƙasar ta su yi aiki saboda yadda ƙasar ta ƙi ta ba wa duk wani wanda ya kamata ta ba shi haƙƙin sayan da ya kamata don ya sake ya yi aikin da ya dace a ƙasarsa a daidai lokacin da muke talautin ma'aikatan lafiya muke talautin marasa wato tsari na al'amuran yadda za a gudanar da ƙasa a lokacin kuma ɗan waɗanda muke da su ɗin suke yoyewa suke tafiya wata ƙasa su ƙara wa mai ƙarfi ƙarfi ƙasar tana gani shugabannin suna gani ba wani mataki da suka iya ɗauka amma a hakan so suke idan kun zo irin nan ku ce Allah ya musu albarka saboda su sun muku aikin albarka saboda sun muku aikin albarka kana ga wai ana cikin harkar tsaro a ƙasar nan abu yana ƙara damewa laila nahar amma wai ana sayan motoci na kula da tsaro ana ba wasu kasashen waje wajen su tallafa musu wajen kara tsaron kasarsu wannan ƙarya wannan ƙarya da me kai kama jama'a wannan wata irin ƙarya ne wannan irin yaudara ne abin da ka gagara bahaushe ya ce wai idan kura tana maganin zawo to ya kamata ta yi wa kanta kafin ta yi wa wani wannan irin abu ne wannan ba kwa jin kunya ba kwa jin kunya ba ku san kuna hulɗa da masu ilimi ba a cikin ƙasar akwai waɗanda suke leke-leke suna ganin duk abin da kuke kunyar waɗannan ba ta kama ku kunya ko baka ji kunyar Allah ba bai kamata ka ji kunyar wanda kake tare da su ba ka ɗauki motoci wai na tsaro wai an saya su na kusan biliyan kaza wai an kai waccan kasar wai ta kare tsaro saboda ka gama da naka saboda ka gama da naka wannan yana daga cikin bala'in da al'ummar kasar nan take ciki kuma yanzu suna nan ba damuwarsu abin da kuke ciki ba damuwarsu ya za a yi kuma su ƙara karɓar ƙuri'ar ku duk wani bayani yanzu idan ba na ƙuri'a ba ba sa fahimtar sa duk wani magana in ba ta zaɓe ba ba sa gane ta ba su san me ake ciki ba in ba harkar zaɓe ba ita ce kaɗai a gabansu wannan wani irin bala'i ne jama'a wani irin tsari ne wannan shugabanni ku ji tsoron Allah ku ji dai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'ar wanda ka zalunta karɓaɓɓiya ce kuma wannan magana akan ɗaiɗaikun mu da kuma dunkulallun mu take aiki wallahi akan shugabannin mu da kuma talakawan mu wallahi kai ma da kake jin wannan maganar idan ka san akwai wani zalunci tsakaninka da wani wallahi ka sani idan ya maka mummunar addu'a wallahi ba za ka gama lafiya ba ba za ka gama lafiya ba yasa wani abin da kake ga yake faruwa da wasu ba su sani ba wasu suka tabo suka gaya wa Allah yasa lamarin su ya rikirkice suka rasa samun saiti a rayuwarsu saboda sun taba wasu bayin Allah su kuma sun kai karar su gurin Allah yasa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya san akwai wani zalunci tsakaninsa da dan uwansa to yi kokari ya warware ta tun daga nan tun daga nan ya warware wannan zalunci kar ya yadda a je lahira dan duk bala'in da zai same ka akan ka zalunci dan uwanka a nan duniya wallahi mai sauki ne konfiyatu abin da zai faru da kai a lahira konfiyatu abin da zai faru da kai a lahira saboda haka halin da kasar nan ke ciki jama'a da al'amuran da suke yanzu ku duba wai yanzu waya da zaka buga kana business ko za ka yi zumunci ko za ka gaida yan uwa a ƙauye ko za ka yi kaza yanzu an yi approving ɗinta za ka dinga biyan naira arba'in a kowane minti ɗaya an buga mata stamp Allah ya saka wa malam Isa Ali Ibrahim Fantami da alheri domin duk mutumin da ya abin arziki yana da kyau ka yaba mishi in ma kana da wasu matsaloli da shi tsakaninka da shi ko tsakaninsa da al'umma akan wasu abubuwa to in ka in yi abin alheri kuma yana da kyau ka tunduna mishi wannan bawan Allah ya je ya samu har shugaban kasa akan cewa wannan abun a halin da kasar nan take ciki bai kamata a gurubin nashi ba bai kamata ba amma aka samu wata munafukar minista ta je ta zauna da shugaban kasa ta yi kwambinsin nasa akan wannan har ya ranta ba abun hannu yanzu shaura aiwatar muku duk mun ce naira arba'in saboda hi mai gaskiya ne amin saboda hi mai gaskiya ne wannan wani irin abu ne jama'a mu ji tsoron Allah wallahi mu ji tsoron Allah a kullum kiran da muke shine a samar da hanyar sassautawa bayan Allah a kirkiro hanyoyi da za a kawo wa mutane su san ana sauka tausaya musu ana sauƙaƙa musu amma komai ka taɓa ƙara banka masa kuɗi ake ƙara wato ingiza shi ake zuwa gaba don ya zama matsala akan talaka to wa da'awatul mazlumi annabi muhammad yace da addu'ar wanda aka zalunta Allah ka kiyaye mu da zalunci karamin sa ko babban sa sannan manzon Allah yace da addu'ar wanda yake halin tafiya da addu'ar uba akan ɗan shi dukkanin su waɗannan karɓaɓɓu ne ya zo a ruwaya ta Imam Ahmad daga hadisin Uqbatu dan Amir Allah ya hada mu da Uqbatu dan Amir a Jannatul Firdausi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace salasatun tustajabu da'awatuhum mutum uku ana karbar addu'arsu na farko alwalidu uba wal musafir da matafi wal mazlum da kuma wanda aka zalunta ya zo a cikin bukhari da muslim daga hadisin abdullahi dan abbas da lokacin da manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya tura mu'azu dan jabal zuwa kasar yaman sai yake ce masa ittaqi da'watal mazlum duk abin da zaka yi tsakaninka da mutanen nan to ka tsoraci ka zalunci wani ya maka bakarariyar addu'a sai ce fa inna halaysa bainaha wa bainallahi hijabun domin babu wani hijabi tsakaninta da ubangiji subhanahu wata'ala sa'an nan ya ku bayin Allah idan har wannan ya tabbata kamar yadda muka ji to dan me yasa kuma ba a karba addu'o'in mutane mutane su yi ta addu'a su yi ta addu'a ba za a karba musu ba ya tabbata daga wani daga cikin babban malamai Allah maɗaukakin sarki ya masa rahama ana ce masa Ibrahim ibnu Adham a ya shiga wani gari daga cikin garuruwan musulunci da ya shiga wannan gari mutanen basra sai suka taru gab- gabansa suka ce ya sheikh muna da tambaya me dalilin da yasa idan mun yi addu'a ba a karba sai wannan mamil- malami ya ce zukatanku sun mutu ne akan abubuwa guda goma abubuwa guda goma mut- zukatanku suka kekashe a kansu wannan yasa idan kun yi addu'a ba za a karba ba da ni da kai sai mu kasa kunne mu ji waɗannan abubuwa ashe kenan yayin da duk muka karanto waɗancan abubuwa to kana da buƙatar kuma kula da waɗannan abubuwa in kana so idan kai addu'ar kuma Allah ya karbe ta Allah ya kiyaye mu da ni da ku gaba ɗaya sai ce abu na farko dai kun yi da'awar sanin Allah kun ce kun san Allah kuna bautar Allah amma ba ku kula da haƙƙin Allah ba wallahi duk wanda yake tauye haƙƙin Allah daga cikin haƙƙoƙin da ya dora maka wallahi ka sani ba zai karɓa addu'ar ka ba ai ko sarki da kake saba mishi ba ka da ikon ka je ka roƙi sarki ya baka abin da kake bukata a hannun shi duk wani kuma ɗan adam da kake mu'amala da shi kullum aikin ka shi ne ya saka ka kaki ya ce ma ka yi kaki ya saka ka kaki kuma ka ce kana buƙatar abin hannun shi ba za ka samu wannan mu'amalar ka da ɗan adam kenan ballar- ballantana mu'amalar ka da Allah yace sannan wa za'amtum hubban nabi kullum aka budu baki sai a ce mu masoya annabi ne wa taraktum sunnatahu amma kun watsar da sunnar manzon Allah rayuwarka ba sunna auren gidanka ba sunna sunan gidanka ba sunna sallarka ba sunna azuminka ba sunna tufafinka ba su komai naka ba sunna wallahi tallahi ba za ka yi addu'a Allah ya karba ba yace sannan wa qira'atul qur- qur'ana wa lam ta'malu bihi kuna ta karanta qur'ani ga ku alaran momi manya manyan gangaran a cikin ku amma idan ka ɗauki rayuwar mutum ka danganta ta da abin da yake karanta ba su da alaka kwata kwata ga dai karatu kan zalla in yana ma karatu sai kai bacci saboda daɗi amma daga ka ɗauke shi ka jona shi da qur'anin da yake karantawa ba su da alaka ko miskalar darrati yace dan haka Allah ba zai karba addu'ar ku ba kun karanta littafin Allah amma kun wafi da shi sannan kun cinye ni'imomin ubangijin ka ci shinkafa ka ci doya da kwai ka ci nama ka ci ka- duk abin da Allah ya muku na ni'ima kun ci kun ɗinka kun saka kun hau kun juya kun gina kun shiga amma ku buɗu baki ku gode wa Allah kullum kuka kuke wa 'yan uwanku ana taɓa ka ka ce babu baka gode wa Allah ba ana zuwa gurinka da bukata kai ta karanto wa mutane matsaloli kuma waɗanda suka zo maka da wannan bukata suna ganin ka cikin wadata amma kai kuma kana dangantawa kanka talauci da kuncin rayuwa ƙarya kake baka gode wa Allah ba ba za ka yi addu'a Allah ya karba ba sannan kun yi da'awar ku makiya shaidan ne kullum aka ce shaidan sai ku ce Allah ya la'anci shaidan Allah ya higa tsakaninmu da shi amma kuma duk ayyukanku suna da alaka da abubuwan da shaidan ya yi wa staff akwai mazinata akwai yan luwaɗi akwai makaryata akwai maha'inta akwai mazambata babu nau'in zunubin da al'ummar mu ba ta aikatawa amma fa kana kira mata shaidan za ta ce a'udhu billahi minash shaitani rajim a'udhu billahi minash shaitani rajim amma fa ba abin da shaidan din yayi wa staff wanda ba su zakke mishi kuma suka zama gogaggu akai ba dan haka ba za ka karɓi addu'ar ku ba sannan ya ce wa qultum innal jannata haqqun daga an tambaye ku shin aljanna gaskiya ne za ku ce tabbas amma walam ta'amalu li ajliha ba ku yi aiki don shigar ta ba ayyukan ku galibin su ba ayyukan shiga aljanna bane ayyukan shiga wuta ne Allah ya tsare da da ku baki daya sannan wa da'awtum wa qultum inna nara haqqun kun ce wuta gaskiya ne amma ba ku yi aiki don tsirace mata da guje mata ba yace wannan shi ma yana daga cikin abin da ya kawo muku matsala sannan kun faɗa cewa lallai mu- mutuwa gaskiya ne mutuwa ta faru da naka da yan uwanka amma daga an ga rayuwarka ba a ganin tattali da tanadin mutuwa tattare da kai sannan kun shagaltu da aibobin wasu kun manta da naku aibobin duk wanda ya miƙe zai yi magana in ya fara faɗin matsalolin mutane kai ka ce duk duniyan nan shi kaɗai ne wanka ke ba mu mutumin arziki sai shi ya manta da nasa aibukan da matsalolin waɗanda Allah ne kaɗai ya san adadinsu Allah ne kaɗai ya san yawansu saboda haka wallahi ba aibin wani ba ka dinga tuna aibin ka kai matsalar ka kai domin matsalar ka ita ce abin da za a tambaye ka ba matsalar wani ba to da yayin da kai wa mutane nasiha guda ɗaya to kai wa kanka goma ko ɗari yayin da ka ja hankalin wani akan ya gyara sau ɗaya to ka ja hankalin kanka da kanka akan ka gyara sau ɗari ko sau dubu to wannan shine ka zama mutumin arziki tabbas kai mutumin Allah ne amma kullum ka zauna a temple kullum ka zauna a kujera kullum ka zauna a guri kaza aibukan mutane kake aibantawa amma duk matsalolinka kai ba ma ka tuno su baka ba kama yadda kana da matsala ba wallahi ba za ka yi addu'a Allah ya karba ba ba za ka yi addu'a Allah ya karba ba saboda haka yan uwa wannan abubuwa ne guda goma da Ibrahimu dan Adham ya gaya wa mutanen Basra cewa in suna so Allah madaukakin sarki ya karba addu'ar su wallahi sai sun kula da waɗannan abubuwa bayan haka ya ku yan uwana masu girma a gurguje waɗanne irin addu'o'i ne mutum musulmi ya kamata ya kiyaye su domin ya ga cewa ya samu biyan bukata a gurin Allah daga ciki dai akwai addu'ar hasbunallahu wa ni'mal wakil alladhina qala lahumun nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu bi ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله wannan addu'ar jama'a wallahi mutane su daina raina ta addu'a ce da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yayi akan kafirai da shi da sahabbansa kuma Allah ya ba su nasara na rantse muku da Allah idan kuka luzumci hasbunallahu wa ni'mal wakil wallahi duk mugayen kasan nan wallahi sai Allah ya maganin su da izinin Allah ɗayan biyu ko dai Allah di ya wanta kalar da kujerunsu ya kawo mutanen arziki ya zo ya dora ko kuma Allah ya bi su kamar shantos duk a fesa musu shantos daga Allah gaba ɗaya su mutu wallahi Allah ba abin wasa bane ai zamanin abata an yi irin waɗannan addu'o'i in ba tsoro ba a ƙara yin su mana in ba tsoro ba a ƙara yin irin su mana a yi ta addu'a duk mugu kuma wallahi ka sani kai da kake cewa duk mugu in kai ma kana cikin muga hadda kai ba a tafi wallahi wallahi tallashi hadda kai hadda kai wallahi don haka duk mugu Allah maɗaukakin sarki ka girbe mana shi ka kawo mana mutanen arziki ka rasa mana kun yadda ne ta wannan addu'ar ya Allah duk azzalumi a ƙasar nan wanda da shi ake haɗa kai ake zaluntar bayan Allah ƙaraminsa ko babbansa ya Allah idan da rabo a gurinsa na shirya Allah ka shirye shi in babu rabo ya Allah muna kamun kafa da sunayenka masu tsarki da siffofinka maɗaukaka Allah ka girbe su Allah ka sauke su gaba ɗaya kuma girbin Allah in ka tashi kai irin wanda ya cancanta da buwayarka in ma dai ka girbe su daga kujerun ka ɗora wasu in ma ka girbe su har lahira ya Allah duk wanda kake bukata kaga ya dace da mu ya Allah wanda zai zama mana alheri Allah kai mana wannan amma al'amarin kasar jama'a ya wuce yanzu dai baka da la haula laka wala quwwata illa billahi baka da wata dabara baka da wani tsumi yanzu shekaran jiya nake ji cikin katsina jama'a cikin katsina yan ta'addan nan da rana suke shiga cikin jihar katsina da rana akwai wani custom ina magana da shi jiya ko shekarun jiya ya ce wallahi akwai lokaci yana aiki a katsina ne ya ce akwai lokacin da wasu sojoji suka zo suka yi musu sun wuce ta bakin ofis suna ɗaga musu hannu da ke akwai abota da alaka tsakanin jami'an tsaro da jami'an kaza za ka ga suna da ɗan alaka da zumunci da junansu sun wuce suna musu bye bye suna cewa bari su fita operation ya ce wallahi sun matallahi bai wuce awa biyu ba sai ga mutanen nan an dawo da su a mota duk an kashe su gaba daya bai wuce awa biyu ba suna wane ya lafiya wane to bari mu fita Allah ya ba mu sa'a to Allah ya kiyaye awa biyu da wucewar su wallahi yace sai ga su a motar da aka tafi da su an sharbo gawawakin su a boat jini yana diga an zo an wuce da su za a wuce da su barik an kashe su ta ya za a yi Allah ya bar wannan abu ta ya za a yi Allah ya bar wannan abu dan ba nawa aka kashe ba dan ba naka aka kashe ba shi yasa ba ma jin abin yana damun mu shi yasa abin ba mu dauke shi da zafi ba shi yasa abin muke ganin ba matsala ba ce wannan fa shine halin da kasar mu take ciki jama'a kisa ko ta ina kisa ko ta ina ba ka da kwanciyar hankali ba ka da nutsuwa ba ka da zaman lafiya duk abin da kake ciki baka da garanti za ka yi tafiya iyalai suna cewa to Allah ya sa ka dawo to yanzu wat- wata matsala kuma jirgin da ake su shugabannin suke gadara wanda wallahi muna dab da addu'a Allah ka rike kayan jirgin- jiragen nan gaba daya wallahi za mu yi addu'a akan haka jiya wani yana faɗa min yake ce mini da zai tafi Abuja da jirgi yace wallahi yana ji yana gari ya kama hanya da mota yace dalili shine kuɗin jirgi naira dubu ɗari da hamsin daga Gombe zuwa Abuja haka aka gaya mishi aka ce in ba zai biya bai bari kuma a hakan ma baka da garanti za a iya cewa an sa jirgin yanzu yanzu kuma an canja flight don haka in kana da ajandar shiga abuja yau ka gudanar da wasu harkoki ta wargaje ma'ana yanzu motocin sun gagara jirgin ma yana nema ya gagara kudin ma muguntar ba ma zaraka ba kudin ma to za mu taya ku da addu'a Allah ya ƙara riƙe kafafun jiragen nan fuka-fukan nan ya Allah ka rike su kar su dinga tashi domin wallahi jama'a matukar matukar jirage ba su yi burki ba babu ranar da mutanen za su tsaya su gyara abin da ya shafi tsaron hanyoyin kasar nan wallahi tallahi saboda ku kullum kuna bin mota ana kashe ku su kuma fir sun sauka fir sun koma to muna dab da yin addu'a Allah ya rike kafafun jiragen muna dab da ba mu yi ba tukunna wannan fulashi ne muke na rantsi da Allah jama'a mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah kowa ya shiga taitayinsa ya kuma gyara alakarsa da ubangijinsa muna addu'a Allah ka saita mana wannan kasa ya Allah jama'a za mu yi addu'o'i kowa ya daga hannunsa bukatun mu na alheri duka Allah ya biya mana ya Allah muna tawassuli gare ka da sunayenka masu tsarki ya Allah da siffofinka masu daraja ya Allah ya Allah wallahi ba za mu iya ba in ba kai ka iyar mana ba Allah ka iyar mana Allah wannan abin sun fi ƙarfin kowa tun daga shugabanninmu har talakawanmu tun daga jami'an tsaronmu har sibiliyan ɗinmu Allah wannan abin ya fi ƙarfinmu sai kai Allah mun kawo kukanmu zuwa gare ka Allah ka iyar mana wannan al'amari ya Allah Allah muna roƙonka ka tausaya wa al'ummar musulmi masu sallah masu azumin nafilfili masu karatun alƙur'ani da yara ƙanana ya Allah da malamai da ɗaliban ilimi Allah albarkacin waɗannan da kace ba za ka dirka kar da al'umma saboda irinsu ba Allah maɗaukakin sarki ka tausaya mana a wannan ƙasa ya Allah Allah ka fitar da mu daga halin da muke ciki ya Allah Ubangiji maɗaukakin sarki ka sa albarka a wannan ƙasa ya Allah ya Allah duk abin da zai saita ƙasar nan ya dawo da mu cikin taitayin mu da alheri wanda kai ka san haka mu ba mu sani ba Allah ko menene Allah kai mana hidan ƙasar nan ta koma zaman lafiya duk abin alherin da za ka yi mana ƙasar nan ta dawo taitayinsa Allah ka yi mana wannan ya Allah ya Allah ka sa mu gane matsalolinmu kuma ka ba mu ikon gyarawa ya Allah Allah ka azurta mu arziki na halal ya Allah Allah ka zaunar da garuruwanmu lafiya ya Allah ya Allah kidnappers da gangin gangin na 'yan ta'adda da waɗanda suka raɗe a jeji suke cutar da al'ummar da bata ji ba bata gani ba اللهم عليك بهم اللهم عليك بهم اللهم دمرهم تدميرا اللهم مزقهم كل ممزق اللهم لا تغادر منهم احدا يا رب العالمين لا تغادر منهم احدا يا رب العالمين يا الله ان تعدن cikin uniform waɗanda ga su da uniform amma da su ake irin waɗannan abubuwa ya Allah ka kunce musu uniform din jikinsu ya Allah Allah ka sauke su akan kujerunsu ya Allah ya Allah miyagun shugabanni azzalumai da bayan Allah ɗaiɗai kunmu a cikin gari da muke taimakawa ta'addanci ake agazawa 'yan ta'adda ya Allah muna roƙonka ka tsintsince su daga cikin waɗannan mutane ya Allah ka tsintsince su daga cikin al'umman nan ya Allah ka wanke wannan al'umma da ruwanka daga saman bakwai ya Allah ka tsaftace wannan al'umma daga dukkanin datti da kazanta ya Allah Allah muna roƙonka Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka sa aljanna ce makomar mu Allah ka haramta wuta cin naman jikinmu ya Allah muna roƙonka ka sa arzikin da duk za mu samu ya zama arzikin halal ya Allah duk abin da zaka hana mu Allah ka hana mu abin da dama can bai halarta gare mu ba ya Allah abin da duk zaka ba mu Allah ka ba mu na halal ya Allah Allah ka ka azurta mu da aljanna da kalimatu shahadati indal maut Allah ka jikan iyayenmu ka gafarta musu ka hada mu da su a jannatul firdausi wanda suke da rai Allah ka kara musu lafiya da imani ka sa da mu da su mu gama da wannan duniya lafiya ya Allah Allah ka shirye da 'ya'yanmu Allah ka shirye da matasanmu Allah ka shirye da al'ummar mu wanda suke sabawa Allah ya Allah ya Allah arewacin Najeriya musulmi Allah ka karfafe su ya Allah Allah ka agaje su ya Allah duk wanda zaka sa ya zama shugaba a wannan kasa Allah ka saka wanda zai tausaya wa musulmi mutanen arewa ya Allah ya Allah ba mu da zabi sai naka Allah ka zaba mana wanda ya fi kowa alheri cikin waɗannan shugabanni ya Allah ya Allah duk yan takarar nan ba wani gwanin mu ya Allah gwanin ka shine namu Allah ka zaba mana mai alheri ya Allah Allah gwaninka shine namu Allah ka zaɓi mana alheri ya Allah ya Allah duk wanda zai zo ya zama mu ce gara halin yanzu da halin da muka bari gara halinsa da halin da muka bari Allah karka hada mu da irin wannan shugaba Allah karka hada mu da irin wannan shugaba ya Allah Allah ka tausaya wa bayinka ya Allah Allah ka ba mu shugabannin kirki ya Allah Allah ka gyara halayen mu ya Allah ya Allah abubuwan da muka yi wanda yasa ka jarrabe mu da waɗannan masifu Allah ka ba mu ikon ganewa da gyarawa ya Allah Allah ka ba mu ikon ganewa da gyarawa ya Allah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا مبرورا يا ذا الجلال والإكرام يا من له ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم تقبل منا دعاءنا اللهم تقبل منا صلاتنا اللهم تقبل منا قراءتنا لل القرآن اللهم تقبل منا صلواتنا اللهم تقبل منا ركوعنا اللهم تقبل منا سجودنا اللهم تقبل منا دعاءنا اللهم تقبل منا عباداتنا اللهم تقبل منا صدقتنا اللهم تقبل منا أعمالنا للخيرات يا رب العالمين اللهم اهدنا وحد أولادنا وحدنا وحد شبابنا وحدنا وحد شيوخنا وحدنا وحد فتياتنا وحدنا وحد أزواجنا وحدنا وحد أمهات أمهاتنا وحدنا وحد آبائنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا من له ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير يا من له ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخذنا يوم القيامة ولا تخذنا يوم القيامة اللهم لا تخذنا يوم القيامة اللهم لا تخذنا يوم القيامة ولا تخذنا يوم القيامة إنك سميع الدعاء إنك قريب مجيب الدعوات إنك قريب مجيب الدعوات إنك قريب مجيب الدعوات فاستجب دعاءنا يا حي يا قيوم فاستجب دعاءنا يا حي يا قيوم يا من له ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير يا من له ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم وسووا صفوفكم يرحمني ويرحمكم الله